أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما تضمنته من هو؟ ومما أوصى تمام تقول ما أوصى به جماعة من فقرائه yana daga abin da shautiya ne wa wasu daga cikin sahabban sautiya وقد وردوا عليه سنجور فالظاهرين سنة ما زيارة من فاس وكان فيهم من هو من أبناء الصالحين الكبار daga cikin da suka kawo masa ziyara akwai ƴaƴan manyan wannan manyan waliyai mutanen kirki daga cikin su akwai ƴaƴan sa ƴaƴan su da suka zo suka kawo ziyara amma nasuhu ban yi nan ba ko من ينام يوا قول ما تضمن هاتان هاتان الوصيتان يا daga abin da wayannan wasiyoyi da muka gabatar suka kunsa daga nan daga shi daga gare shi ta arzu zaka san ma ashara ilayhi nazim abinda mai manasul murri ya nuni gare shi da inda ya faɗa ta ya khilfatul fadl wato haliba na wanda yake mafi fici تعريب ذلك أنه ورث مقام أفلاته يا غادي مطعم مرغايانسا في الدلالة على الله كن شري يود متن زواج الله وكمال المعرفة بالله لتكتم سن الله لأنه خلف أخاه لن يا خليفا شدن وانسى القطب مولانا التهامي قطب النم شغب متهامي وهو شيخ متهامي خلف والده يا ذم حليف أنا ما يفنس القطب سيدي محمد قطب النم سيدي محمد وهو شي كما حلف جده يا زما حليفا كاكنسا القطب مولانا عبد الله الشريف شتوا ما ولا علينا أن نتعرض هنا لنظرة من التاريخ هؤلاء السادات الكرام يتنم لزما واجبي أكم مكاوني ɗanyanki na sanar da su waɗannan shugabanni da muka faɗa ba wato mu faɗa wani abu dangane da su haisu jaratin nazmi zikirhum gashi ambaton sa yazo a cikin waka amma dai ba lalle ne sai mun faɗa wani abu na tarihi ba lima fi zalika saboda abin da ke cikin min mazidil fawaidi na daga karuwan fa'idodi a sani su madauka almu'inati lil muridi wanda za su taimaki muridi asali ibn gaskiya shi ma huwa fi ma huwa bi sadalihi ga abin da muridi saliki yake kai min suluki dariqa tazkiya na daga shiga hanya ta tsarkakiya fa naqulu to gashi nan za mu faɗa mu ce awwalu man nazala bi wazana min hadhihi salat al-a'yan farkon wanda ya fara sauka a garin nan na wazana daga wayancin shugabanni masana jadduhum al-qutb al-ashhar kakan su qutbun nan shahararre maulana abdullahi sharif shine farkon wanda ya fara sauka a wazana wa kana fi awwal amri a farkon lamarinsa shi abdullahi sharif yabhasu an ahli al-khair wa salah yana neman ina mutanen kirki suke ina waliyai bayan Allah suke ويدلب من يدله على طريق الرشد والفلاح يعني مو الذي ساشا كان إرادة دفلاها فدل ذاك نونا مسألة الشهير الكبير أكتك جوزا شهير نبضاء العارف العارف الشهير مثلا أن مثلا أن مثلا أن من شهرده سيدي أحمد بن علي سرسري كجورنسا هذا أركان طريقة الطباعية سيدة لك تكون شو أقبنا طريقة الطباعية الجزولية تا, تا إمام الجزولي الشهيرة بغربنا وتونا طريقة وفا الجزولية تبائية شهر أولنا هنكي نم فوفد إليه سيد فورنسا زائرا ينام الزيارة ثم انقطع إليه سننكم ينكي قبرنسا وأول في سلوكه في سلوك طريق الإرادة عليه يضم ياد وقرى أحنير نفنسا زوا غشي وانا مالمي وانا وليه سرسري faj'alahu fi bustanin sai shi wannan da yaje wurin sa din sai wannan shehi din to Ahmad bin Ali Sarsari sai kai shi fi bustanin lahu wata gona ya kadumu lahu ya masa hidima a wannan gona wa yaslu ma ta ilayhi wa yaslihu wa yaslihu ma ya'ta ilayhi fa baqi ala zalika muddata ya zauna a wannan gona yana kula masa da wannan gona ثم وجهه الى تقوانا daga nan kuma sai ce to sai a je wani gari da ake ce taqwana shi ma bi kasar qira'atul ilmi da niyyar in an je ayi da niyyar je sanye karatu kuma min ha ila fas daga taqwana kuma sai ce to je fas ba la zama karatun ilmi ya lizin ci karatun ilimi biha a wa'in a wa'in nan garuruwa ko kuma a fas muddatan wani lokaci mai tsawo وظهر له خلال مدة إقامته بها كرامات كرامني تيبا sun bayyana a wurinsa a tsawon zamansa a wannan gari na fas kanat alama fara alaihi haluhu ilaihi wadda wanda karamumu suka nuna bisa ga halin da shi yake kai amaratun wa alamatu wato suka zama alamomi ne gare shi akan abin da yake kai ولما توفى شيخه السرسري سد شيء ان السرسري رضي الله عنه الله يدري شيء رسول وذلك شكر دير شيء سنة 27 و1000 شكرة تدبو da 20 dubu 1 da 20 da da 20 da baka wa 20 sab'in wa 20 dubu da da 27 daga hijira nazala mudaqashqar ya sauka a wannan gari من قبيلة مسمودة لقوات قبيلة ذاك مسمودة وهم أذل على الناس لأن خلوة للعبادة يتوقوا قبر متعني يرب دا متعني يشق حلوة ومكثناها أربعة عشر شهرا يدور عشرين حلوة شكرا قو وتقو مشاهدو شكرا تيكنا دوتا جيز لا يخرج بايا فتوها ولا يلقاه أحد بان يدنسا إلا رجل واحد سيور متن من الشرفاء إلى بشريفي اسمه سيدي عبد الكريم إلى واحد shine kawai yake yake ganin sa kana ya ci bima ta ji ilai shi ke ka masa abin da yake bukata na ci da sha da sauran abubuwa wa haddatha anhu annahu ma dakhala alayhi fi waqtin min laylin aw naharin illa wajadahu qa'iman ala qadamihi yaqul wannan ne masa hidima din wanda shine kawai yake ganin sa kullun yake zuwa wurin saboda bukatun yau da kullun yace bai taba zuwa shiga wurin sa a dakin halwan nan ba sai ya fita shi a tsaye akan kawahunsa yaqul ga abin da yake faɗa a addu'ar da yake اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم addu'a da yake kenan duk san da yake wurin sa a tsawon wata goma sha hudun nan an ya zai ganci a tsaye kuma wannan salati yake kanta la yabtu an salati annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yankewa ga barin yi wa annabi salati ba illa idza kana musallabisan bi salati sai an sallah yake amma in ba sallah yake ba to ba abin da yake ba salatin annabi ba wa haddatha aidan wannan mai hidima ga wannan bawan Allah ya bada labari annahu dakhala alayhi sabihata allati allati futiha alayhi ya je ya je wurin sa wa shegarin da Allah ya masa fatahi fi waqtil ghalati a lokacin duhu fa wajadahu sai ya same shi mustalqiyan ala al-ard ya kwanta ya ringine a kasa fa an kara zalika min hali sai sai ya kuma nan zai irin wannan kwanciya ringine a kasa fakallamahu bi zalika sai masa magana ya aya akan makalla ya kuma ga an irin wannan kwanciya fa akhbarahu sai ba shi labari wa annahu qad futiha alai ai an masa fatahi wa qala yace dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai baranga maka manzo Allah ya shigo mun wa qala li yadin ya abdullahi ya kai bawon Allah umjud yadaka ka miƙo mun hannunka wa rajulaka da kawarka wa qabil man ja'aka ka zo duk wanda ya zo ka karbe shi wurinka faman faman qabila faman qabala huma ka gani ko fa huwa amilu to ka gani ko duk wanda yazo wurinka ka karbe shi ka gani ko kuma duk wanda ya tumbanci ya tumbanci wayannan hannaye naka da kawahunka fa huwa aminu minan nar ya zama amintacce daga wuta fa atazara lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai shi wannan ba Allah sai kafa uzuri ga annabi da annahu la yaqdiru ala muraqatin nas to ai shi yanzu baya ma san ya ga mutane shi bare har wani sai ya kumbaci kafa sa kowa sa fa ali sallallahu alaihi wasallam kalamu manzo Allah ya sake gaya maka duk wanda yazo ya kumbaci kafarka ya zama amintacce daga wuta fashtaka amran akhara ka gani ko sai manzo Allah sake mai da mata fashtaka amran akhara min mulaqatin nas sai sake ba da labari to ainihin yanzu bana ma bukatar ni in ga mutane fa arsallallahu alaihi wasallam kalamu mazalla ya sake mana ta mutane salisan fa uku duk wanda ya sumbanci kafarka da hannunka amintacce ne daga wuta fa inda zalika to daga nan kharaja sai ya fita wanda saboda da'awatul khalqi ya kama ne kiran halitta ila Allah zuwa ga Allah kaga manzo Allah baya so ya zama ya ya ya ce shi ya ce ban tuba ruwan shi da mutane a'a ka fita dan mutane su amfana da kai فخرج وانتسب لدعوة الخلق لله يكفزوا كرم متعزوا الله وكان من أمره ما هو مشهور كي ولن دباهم الله لمن سيارة مشهرين لك لمن سيارة كوائسا ثم انتقل من مدش من مدشر شقر to sai kuma yake daga wannan gari wa nazara magala ya sauki a ya sauka a wani gari da ake ce magal fa za qarbihi garin ya masa kunci farta hala sai ya tafi wa nazara wa azana sai bi wannan gari na azana sai bi bidar sayyidi abi salham fil qadim wa zaka wa zakaru sun ambata anna wirdahu shi wannan bawan Allah da ya samu wannan fatahi ya samu wannan matsayi ne wanda wanda bai sumbaci hannu kawawansa da hannayensa amintacce ne daga wuta aka ce da me ya samu wannan sai ya ce kana min salatil mazkuri mazkura ba wani abu yasa na samu ba salatin nan da nake Allahu sallallahu alaihi wasallam Muhammadu wa alihi wa sallam wannan salatin nan da muka faɗa da Allahu sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam shine kurin abin da nake a tsawon wannan shekaru da wannan ne na samu wannan makami المذكور 20 مئة ishirin mi'at alfin wa arba'u mi'at alfin to wato abin da yake yi yana yi dubu ɗari hudu da dubu ɗari da ishirin salatin da yake yi kenan dubu ɗari hudu da dubu ɗari da ishirin اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أو وإن شكر فتوانا هي سامونا مطيب ومن باب خرق العادات وأن كنا لك شكر أبو نسلي كتركت على هذا ولا غرب ولا غرابة في ذلك من أمثاله وأنك بابا بابا كون أو بني أمان أمتان إرنسا ويهك أن بعد الأباري أنه رضي الله عنه الله يبدأ شيء ذكر له الرجل أنت أباشر الأبار والمسلم وي أنه يختم القرآن شينا هنا صوت القرآن في نصف ساعة أو عرب أو أمنت ثلاثين يجي صوت القرآن أنا باوا شي وأنا باوا الله ليس أمبتري فقال فيك أب sai ya ce arrajul indahum ai wanda ake cewa rajul a wurin manya haka za da khatimatin wa haka za da khatimatin wa ashara bi ra'sihi yaminan wa shimalan ya nuni da kansa dama da hagu saboda haka dai wannan ya faɗi qur'ani a cikin a cikin minti 30 shine ne so sa'ata ai ba wani abu bane akwai wanda in yi haka ya ya sauke in yi haka ya sauke sai daga wannan ba abun mamaki ne dan yana saukewa a a cikin minti 30 kuma khalabahu kuma khalabahu min ba'dihi waladahu al-qutb sayyid muhammad sannan tansa qutb muhammad shi ba shine da mahaiban sa shi wannan bawan Allah wa qad zakara lahu haqiqa man arafa bihi min al-akhlaq az-zakiyya wal ahwal as-sariyya ma yubahhir al-uqul hakika an ambata an ambaci abin da yake rinjayar da hankula na daga tabi'o'insa tsarkaka da halayensa madaukaka wala yafi bi sharhi al-maqul magana ba za ta iya cika bayani akan tabi'o'insa da halayensa ba wa kana ala tariqati walidihi yana kan shi ma ya bi kan hanyar ma ya fasa min al-iktar bi salati min salati al-nabi bai da komai in ba yawa ta salatin annabi ba ana allaili wa qurafan na da dare da rana ba abin da yake masarata annabi wa kana kaseeran ma yaqulu da yawa ma zaka jina ta ma nalat rijalu ala al-maqamat illa bi kasrati salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam dum rijalu wanda kaza an ce wani ne bai samu abin da ya samu ba na matsayi sai da yawan salati da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana rafatu radiyallahu anhu rasul sallallahu alaihi shi ta zama lailatul jumu'a ran juma'a ne at-tasi wal 20 min muharram 29 ga muharram سنة عشرين ومائة وألف شكرا تدمه دليل عشرين ثم خلفه والده القطب مولانا تحاني سنم مولانا تحاني شكم يضم عليه وصف وكان على طريقة والد شمع كان هنيا ما يفنس هيك وجده دكا كانسا وتحنيا شيء من كثرة الصلاة على رسول الله بطل قومه مبا يوجد صلاة النبا وكان أيام طفوليته لوقت ليك يارو يا زمن يخدم جده ويري وكاكنسا هدما مولانا عبد الله شني شغلهم عبد الله فكان يحمل المشاقة هنا دوكا نوي حملا له على مكارم الأخلاق دم بسغا دوكا واتو واتو من يمن ينتبئي وكان يلازمه في السفر والحضر كود يوشي هنا لزمتر ونن كاكن ناسا إن ينا غري كو إن يأتي فيها كثير التعزيم لنا يوم كرم مكاكن ناشي وكان إذا أراد ثلاثة كاكن فإذا يزيد من يسلى أتاه بالوضوء شيء كما ثبوتا يعني ألولا ko kafa ala ra'asi ya tsaya ya kawo masa buta yana Allah sai tsaya a kansa kaga ko hatta ya faraga har ya gama alula fa yuqaddimu lahu na alaihi sannan sai mika masa takalman sa li yalbasa ma dan ya sasu wato da ya mika masa buta sai ya kwashi takalmin sa ya rike sai tsaya a kan a gabansa yana jira ya gama alwala sai miƙa masa fa baina ma huwa waqifun zata la yawm wata ran yana tsaye a gaban kakansa ya rike takalma yana alwala wannan alwala ala ala yadihi har takalmin sa na hannunsa in harada lahu sai wani abu ya zo masa a rai sai ya ce ah annan ala al-qudbi ai takalmin qudbi la tuhmalu kadhalika ba haka ya kamata a rike ba فجعلها ذات عنده سيسا تاكلما أتركشن حمة يمات تاكلما بأهنها كوي كما تأريج با كما تأساش أحمة أماتي ثم بعد أيام بيان كما أندت وسقوانك كما حضر له جيون أبي ساك الزوء مسألة هيك أنه ينبغي لها أن توضع على القلب أي تاكلما قولي دي كما تأي أكام أشياء دورا أكام هوشا ففعل ذلك سيهكا ayyamin wasu lokaci sun mahazara lahu sai kuma ya sake wani abu kuma ya sake zuwa masa sai ce kai annahu la annahu la yanbaghi laha takalmin kulli ba haka ya kamata a yi shi ba illa an tuba ala ra'si a tsora takalmin aka dan girmama shi yafi fa fa'ala biha zalika muddatan shi kenan sai zaman ya karɓi takalmin kakan sai ya tsora takalmin aka wa kana idza faraga jaddu min al-wudu sai zaman kakan sai gama alula wa arada an yarfa ra'sahu yana so ya daga kansa an yi fara azala hadi qur'atin hatta la yarau ya dora takalmin aka yana ta alalasa yana ta alalasa da ya gama kafin ya fuskanto ya sai maza ya maida ya saukar da takalmin da kansa dan baya so ya gani ya ga cewa ga inda yake dora takalmin fa zahila maratan wani lokaci sai ya shagala ya sa takalmin a kansa har kakan nasa ya gama alaza fara'ahu kakan da ya biyo sai ya ganshi wannan alu ala rafi sai ya ga takalmin sa ya dora aka faqal lahu zaydin ma haza ne wannan kuma faqal sai ta ya sayyidi ya shugabana law kana indi mawdhu da ina da wani wuri a alamin rafi da yafi kai la ja'altuha alayhi sai la da na dora takalmin aka a wurin fada ala wajhi to Allah maka albarka wa qala yace yace Allahumma ya ubangiji ne fi'u minni ka amfanar da shi da ni kama in tafa'at al-ard min as-sama kama inda kasa take am take amfanuwa da sama sama na yin ruwa kasa na amfana wa adala du'a ya sake mai ta masa addu'a da zalika ba miraran ba sosai ba Allah ka amfanar da shi da ni fa kana min amri ma kana to da kaga to hami mulana to hami lamaran sai zama ya zama inda ya zama wato albarkar hidima da yawa kakansa da girmamawa da yake yin da yake ba wa kakansa wannan kurbi وكان يتبرأ من الدعوة أتم براءته ذاك ذاك سامشي مي كوكوتا من الدعوة دعوة بايا دعوة بيد أمر الشيء لين دعوة با ففروا من الدعوة ولا تمتموا لها وقولوا أبيد الله أدنى من خليقة إذا لها بشيء جانجي مغوجي ودعوة كرم دنگا جنجنا كم مزوعة دعوة kagani ko mu zama bayan Allah ne mu ne makaskanta a cikin bayan Allah kamar yana nuna wani da'awa a cikin abubuwa wai hukaya ce amma da labari annar rajulan wani mutum min bukara ya bihi daga almajiran mahaifinsa a rada lahu wa huwa bi fasin ya taɓa zuwa wurin sautan abbas fa halaba lahu bi talaqi la rafa'ata adama ya rantsi masa shi na rantsi da Allah ba za ka ɗaga daga nan ba hatta ta kubiru ne shi bi maqamika bainal awliya sai ka gaya mun matsayin ka kai wani matsayi kake da shi a walitaka ko kuma tsakanin waliyai kai ne matsayin ka فقال له سيدي إنما أنا كالأرض أيني كما قصانك والأولياء كالأشجار su kuma wali sauran waliye su kamar itace suke kaga ai kasa ai kasa ita suke amfanar da da itatuwan ko kuma ana yana nufin shi ne shugaban su dai fa ashara ila annahu qurbu nuna masa dai shi ne shi kudubi ne nan ya zama shine kamar wato kasa sauran waliyai sun zama kamar sunan itace da ake ka idan ke kan kasa la'anna al-ashjara ita abin da yasa saboda itatuwa la tamutu illa ala al-ardi ba ta tsurowa sai a kasa wala tastaqillu bidunha ba inda itace zai tsaya ba tare da kasa ba kaga dai shine ke karu da kasu kenan lakin ata bi zalika ala wajhi tabar tabarra fihi min ad-da'wa amma sai zo da magana ta hanyar da bai yi da'awa ba bai fito fili ba ya ce shi kulubi ne amma ya yi shagube wanda kai za ka iya gane cewa shi kudi ne minar da wata fadda min al'ahari lika ma adabi ma Allahi wato sai ya kauce daga wata wannan wato magana ta ya faɗa saboda cikakken ladabinsa tare da Allah maimakon ya fito shi kudi sai ya yi shagube وكان وفاته رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين رانا اللي جن محل المحرم من فرق محرم ن- ن- ن- ن- جرمها فاته سبع وعشرين ومئة وألف فرق شيء محرم نشكرا تدبو لأري لعشرين بقيت وفي هذا القدر شعونا ورقل ما قد قصدنا التعرض إليه وأن مكان قضان بياني أكشه هنا مما يتعلق لأبن لا يرى شيء بقول النازم daga faɗan mai munatar muri da ce khalifatar fadala wato halifan mafi fita kifayatun ya isa wallahu waliyu tawfiq wal hidaya to yana nuna cewa dukkan su duk wa'anda shugaban nan ya je wurin su duk kowanne su ga sanan kowanne ga matsayinsa ga ga iyayensa ga kakanninsa dukkan su kudubai ne واما القلوب مولانا عمر الثقلي كما قلوب النم مولانا عمر الثقلي المذكور وانت بك امبتا فهو معروف بفاس سننين افاس واضح مشهور بينين شهرني وسياق النظم آرن آر ودمي واقعي يعني أن سيدنا رضي الله عنه سوى شيء ببرش يوت لا يدري أخذ عنه لا تربون أبا أور الثقلي أو تبرك به كيان مع البركة أحمد الثقلي لعطفه على القطب قبله دن ياي ادفن sa da kudumin da ya gabace shi walaysa al-amru kadhalika yake ba haka abin shar'i sabit abin da ya tabbata mimma balagana an shi radiyallahu anhu ga abin labarin da ya zama daga shawdi dani annahu shahadahu fi hadhihi al-wihati al-khas ya dai ganshi a wannan tafiya tashi da ya fas wa absaruhu ya ganshi wa lam ya'khudh anhu shay'a ma bi karbi komai a wurin sa bal lam yukallimi bi shay'in aslan shawdi dani magana da ahmad sai kallimi a koma a kowane abu da kokau فيما أخبر به أن نفسي جيد شوف جاني بعد الأبائي وذكره كما جيد شوف جاني أنبدا وقد صرها وقد صرها صاحب الجامع بذلك شوان ملتاف الجامع يا فتحك شوى شوف جاني بكربون أبو أهم أحمد السكاليبا وبين وجه إلا فيما فيما هنالك يا بي يا فتحكم دليل ليس بكربون أبو أورن سبا أتكين كتاب الجامع faraji kalamahu ka je ka duna ka duba zancen mai jami'u din nan fihi a wannan wuri mutamahalan munshidan fi tilka alhalat saniya mutamassilan wato ka je ka duba zancen sa inda yake ya shimfida inda ya rera waka a cikin wannan hali a inda yake cewa wa idza kanat an-nufusu kibara ta'ibat fi muradiha al-ajsam idan rayuka suka zama manya ne to jiki yana wahala a cikin neman tabbatar da burinta fal illatu fiha ita illa a ciki kal illati kamar illa kenan fil imtina'i fi musa'alat al qutb qablahu kaga go a qutbun wanda shehu zan ya fara haɗuwa da shi da ya bashi ita to ka ci gaba da ba mutane ta a a ainihin yanzu kaina ta kaina nake tukunna ba ta mutane nake ba to shi ma illar kenan da yasa bai karɓo wani abu a wajen ahmadu sikalli ba fi tarkini wurdi lin nasi min ishtigali bi min ishtigali bima bima ahammahu min amr nafsi saboda abin da yasa shi ya ya zumunta da kansa ne kawai ba da sauran mutane ba da mutane ba ma ma qawu bi zahiran zahirul hal ga abin da zahirin hali ya bayyana fi zalikal waqti na da cikin wannan lokacin na iltibas ne daga wato rikici ala anna al-illata fi zalika ala al-haqiqati illa dalili a cikin wannan a haqiqa iya anna sawabiq al-inayat ar-rabbaniyati wato ne korowa ta inayar ubangiji abat sa'i an takuna alaihim minnatun ba wanda zai wuce janu guri illa li sayyidil wujud sallallahu alaihi wasallam sai shi shugaban samammu ka gani ko kamar yadda kamar da shirjan ya faɗa mazalla ya ce masa walam tabka min nadin alayka li shaykhati in na baka wannan tariqa ba wanda zai maka gori ya ce ai shine ya baka saboda ka shi himman salama manzon Allah ko dan kan ma wani ne gori ya ai shine ya bashi kaza an ba dan shi ba da rai kaza ba saboda ka himman sa manzon Allah har sai dai game da annabi واشرف الخليقة شيني شغبان سامو موجد وكا حدث صلى الله عليه وسلم وشرفه وكرمه ومجده وعظمه فصرح بما ذكرته كبين لو ان عبدنا فدا لك لك النظر كبين كدو كياور دوبان كاتشون عبدنا فدا وعرف كسمنه ما لماذا اتخذت السلالم في الصبر فكم دمي اكي رقع ثاني اتفيا وكيف تكيف دون دون الغايه همه من تسلم كامل العنايه كاهل العنايه ذا كان ذاك tsaya kasancewa yaya girman wanda ya hau tsororuwar kafaɗa ta inayar ubangiji take wa kanna da wa hatimul haqaiqi murya ta haqiqu ta kira shi jani wa khatabahu lisan sirrin nadik wato sirrin a harshen sirrin sa mai magana yayi magana da shi ce fa asri bi ahlika bi kadin min al-layl ka tafi da wani kai da iyalanka da wani yanki na dare wata bi adbaran kabun kabu wato gurabun su bayan su ولا يلتف منكم احد kada wani horaya wa mudu haythu maruna ku tafi kawai inda aka umarce ku wal naqsir al inana malai ta gurin zara kama amma amma jama'a bina al qalam da abinda al qalami wato ya jam ya ragaman mu da ba mu ja ragaman mu da al qalami ya jam da harshe wa sallallahu alaihi inna allaha ghafurur rahim inna liman ghafara allah min girma allah mai gafara ne mai jin kai هذا يشك بين شوانا وقد كان سيدنا جعلنا الله فيه ما شغبهم شين شغلنا الله يسنع وشكم خرمانسا ومتعنا وسائر الأحباب برضاه الله يجد مدائي لدورا مصر هذا يدرسا بعد ما فتح عليه بما فتح بايا أما سفته لعبن ذاك ما سفته ومنها من سر التخصيص ما منح بايا أم باش بيوا تئلم أبن ذاك شيء من سنة شين ذاك بيوا كثيرا ليوا ما يلحق بالتعريض بهذا القلب الجليل ايوا bayan shugana ya samu fatahi shugana yana yawan magana ga wannan kudubi mai girma wayan biyu an hakikati amri shugana na ba da labarin hakikan lamarinsa wai na wuyu ala ru'usul ashhar yana fadakarwa nunarwa bisa ga gabbainan jama'a bi ali qadri cewa fa wannan wali da muke magana a kansa cewa wato mai girman daraja ne وفي فخره الفهر لو سكن ويصرح ويصرح شو لنا بين بأن لبنه داخل حضرة فاس بن داخل أفاس من من المضايا يعني قدر التي تتعرض لها من بقايا الأنفاس والدرايوك ذات الدين تاشن أي شيء سبب إيتا دقورا ولا محالة اتبابك كنت أن ذلك وان وانتم ومشاهدون abun gani ne lima alhamahullahu liman alhamahullahu ta'am an ga duk wanda Allah ya tsisa masa fahimta ra'ayal ayn ibn sidu wa du qurqur wadihun atamma wuruhim bayanan ne ne mai cika bayana da larabin ba tare da kokarta ba wala mai ne ba tare da kayawa wal wal natafaddan ijmalan ma la jama'a hankal da hada alladhi zakarnahu muka hankali a cikin wannan abu da muka ambata huna ana limata ta ibarati ga abin da ke karshen wannan fasara min makanunin isharati daga abin da wannan ishara ta boye ya hadillahu li nurihi man yasha Allah na shiryar da wanda ya so zuwa ga haskensa min al-adil daga bayansa wa yaqtasu man sha'a bil karamati Allah na kibanta wanda ya so da karamci wal mazid da qari la yus'alu amma yaf'al ba kuma Allah dan me yayi abu subhanahu wa ziyada ta gare ثم إذا تفطنت لذلك إذا كان كلت جوانا أبو نمك بنا وأقلت ka hankalta ma hunalika abin da ke kan fa'arid amman tawalla ka kauda kai ga wanda ya jiya baya wa ma yaqiluha ila alimun ba wanda ke hankalta wannan sai wanda suka makana fani an farin ciki ya tabbata sun mahani an sun farin ciki ya tabbata lifasin da fa bijiyaliha da da wato wato yan da kasar ta ko yankinta wayan bu'in daliha da wato bubbuga bubbugan madadinta wallahu yaqulu alhaq wa huwa yahdi sabil Allah shi ke faɗa gaskiya kuma shi ke shiyar da mutane zuwa ga hanya wa ma sayyidi Muhammad bin Hasan al-Wanjali radiyallahu anhu shi ma sayyidi Muhammad bin Hasan al-Wanjali radiyallahu anhu huwa kama bil jawahir kama inda zuwa cikin jawahir ma'ani min bani wanjal wanjala ya daga cikin kabilar wanjala min habl zabib min jabal zabib daga jabal zabib وورد عليه سيدنا رضي الله عنه شوزان هذا ورد وقال له سيدنا شوزان قبل أن يكلمه بشيء كم شوزان بيتمس قال با شيني لكن شوزان يجي إنك تدرك مقام الشاذلي رضي الله عنه بشك ذاك تدرك مقام الشاذلي wato matsayin kurbaniya hasabu ma taqaddamat al-isharatu kama inda nuni ya gabata ilai zuwa gare shi sarkin nazari a tsarin wannan waka wa kashafa kuma مولانا حسن الونجلي يوشو الزنا مكاشفة بأمور الأبوة كان بباطنه وانت سكتشن وشو الزنا وتشو يبيع وشو الزنا أبن لك يرنسا ما نفوق أبن لك شو الزنا يرنسا شي حسن الونجلي شو الزنا يزو يبيع مطا كشفيتنا wa akhbaru ma yanti ila amruhu kuma ya bashi ya bashi labarin ya matsayin da shautu jana zai kai karshen karshe ga matsayin da zaka samu duk ya gaya masa abin da ke cikin ولم يأخذ عنه سيدنا عبد الله شما شو بدنا نذكر قومي أكم مولانا حسن الوندلي وكان وفاته يا رسول حدود خمسة وثمانين ومئة وعشر حقيقة كر شكرة دبو دليلة دتمانين دبير دهجرة وأما من لقيه رضي الله من هذه الوجهة أما دكتشكوا أن شو بدنا نقول مرزق أولنا تفيا ليه لما أشار إليه الناظم بقوله daga abin da mai manajar murid ya nuna shi da faɗin zai ce ba gaira ha zai duka banda wa'annan guda biyu to wa'anda kuma ya gama da su fahimul waliyu faminhum daga cikin su akwai alwaliyu salihu almurshid an-nabi sayyidi abdullahi ibn sayyid al-arabi ibn sayyid ahmad ibn sayyid muhammad ibn abdullahi min aulad ma'ani al-andalusi radiyallahu anhu ya gama da wannan bawan Allah mutumin kirki mai shiryawa mai nasiha shine mai wannan suna da muka faɗa mutumin andalus radiyallahu anhu وعن سلفه الصالح الله يدل شيء يدلكما مرضى يا سنكير لكي حسين رضي الله عنه نشود جان يا غمر شو ذكره ثم تتونا نشود جان في امور عشان على مراد ديوا ثم لما اراد توجيهه نشود جان يدي بنقانا دا دا دا shi wannan Abdullah Abdullah bin bin Aulad dan Aulad dan ma'andin nan da da zafi bankwana da shi da alahu bi khair sai masa yau shi da addu'a ta alkhairi وكان آخر ما افترق عليه قرشل أبن سكر مرشد جان ذا السفيد ذا الكلمة أن قال له سيد رشد جان الله يأخذ بيدك الله يأخذ بيدك الله يأخذ بيدك فأكد الله كما حننك الله كما حننك الله كما حننك شين قرشل مغنى سكر رشد جان سكر بمبارا ولم يأخذ عنه سيدنا عبد الله شما شد جان ذكر أقوم أو نظر لأن طريقهم طريق الإرشاد إرشاد إشراك ده من يصحنها شتاتي وكان رفاته سنة ثمان وثمانين ومئة وألف يا رسول شكرا جدبه لسريل ثمانين تقص ومنهم يا رسول كمان شو جنلي كما رسول الولي الصالح الملامجي أبو العباس سيد أحمد القواش نزيل التاغة وانده متم وانده فوق أغرنا كي التاغة وانا ولي لكي أبو سيدنا عبد الله يوسف جن يا كما رسول بتاغة أولنا نزريد أكي تاغة فلقنه ذكرا sai lakana shi ganin zikiri wa qala lahu yace da shi ilzamil khalwata ka je ka shiga daki wal hudata ka kadaita wa zikra ka dinga karanta wannan zikiri wa zikir ka yi hakuri hatta ta Allah ha Allah ya maka fate falam yusaidu ala zalika shuddan ya dawa qala lahu yace da shi ilzam hadha zikra kan wannan zikiri min gaira khalwatin ba tare da khalwa ba wala hudatin ba tare da kadaita ba haka wannan wali ya ga shuddan قال في الجامع وعين له سيدنا هذا الذكر wato shi wannan shugaba ya gaya wa shi da ga irin zikirin da zai wakala li wakala li yace wakala li zakartuhu marratan wa taraktuhu yace eh wata ran na karantawa wata ran kuma bana karantawa wa kana fata da sayyid bi sabata ya rasu shi wannan bawan Allah lailata saminat ashar min jumada al-ula sanata 40 wa 200 wa'ad ya rasu a dare na goma sha takwas ga dumada a ula shekara ta dubu da ɗari biyu da hudu wadda kar sahibul jawami ne jawami ya faɗa annahu ittafaqa lahu fi ma hada sayyid karamatun hadidatu an samu karamumi da yawa da shi tare da a wajen wannan bawan Allah a gani ko wannan wa sami'a minhu ma yanzu an tasarrufi bitilkal balda ya samu labar ma irin tasarrufin da yake da ya dinga yi a wannan gari wannan akhbarahu bima yasluhu sayyidina rasulullah shi ma ya bada labarin irin matsayin da shehu zanu zai kai radiyallahu anhu min maqamat di ya fada shehu zanu irin matsayin da zai kai wa qala zalika wudu kama akhbara radiyallahu anhu ya ku ya daidai kuma da kamar yadda ya bada labarin na abubuwan da yake shehu zanu zai zai hau ya zo daidai haka dan kuma kai وهؤلاء السادات يتوئنا شواك وانشان شواك مجيدا مكبدا هم الذين لقيهم سيدنا رضي الله رسوله وان لشوك جانيه قبل جوسي وجهاته الأول بفاس أفرقون الأولى أتفيس تفرقون إلى أفاس وإننا انشغونا وإنهم وليا لك من بدا وأتذر أمن أخذ عنهم منهم يا أذري ga wanda ya karbi wani abu a wurin su wanda suka bashi wani abu ya ce a su bashi sai ya je ya halwa ya ka baka ba ce a shi yanzu ba ta halwa yake ba ko kuma a su bashi duk wanda ya zo wurin sa ya bashi shi a shi yanzu ba san mutanen shi ba wada aulahu sai sun masa sun mashi da addu'a basharuhu sun masa albashir bima yubashiru da abinda bi awliya al ahya da irin abinda waliyai masu rai suke yi wa mutane bishara da shi duk sun mashi da bishara wa amma al amwatu amma madatu faqad akhadha iddata an tariqihim ya karba abubuwa da yawa daga daga dariqotin su amman kana yulaqinuha ga wanda ya zama yana lakarata فأخذ القادرية يكشف الجنة بطريقة قادرية أما من كان مشتهرا لو أن شهر بتركينها دبار إتا إذا كفنا بخاص أخاص وأخذ الناصرية يكشف بطريقة الناصرية عن سيد محمد عبد الله التازاري الشهير الجري وأن شهر أقوي لنا شيما وأخذ طريق العارف الأكبر يكشف بطريقة أن مثلا ألا النبضار سيد أحمد الحبيب السجل الماسي السلجماسي الصديقي amman kare amman kare akhudhu fiha bifas da wanda ke bada ita afas shi ma ya kaba thumma ra'ahu fi alamin nawmi bayan ya kaba sai ganshi a bacci falakanahu asma'a ya lakana masa sunaye kullu zalika ita duk wannan ba ya durukuhu ba'da muddatin din bisho janin ya kaba sai bari in ya kaba sai bari salaban lil a'la yana neman abin da yafi wannan girma مهما ظهر له كما هو شأن أهل الحمام تسل أبي يبين غريب وشين إيه وانا أبي يبين غريب توشين قبل وانا ينكتو كما عند شين الآلة ما أبوتا هموني همة وتلك مدوكتها الذين لا يرضون إلا بالرتب الأوالي والنصوبة سيدة لقوم فأمبا درجو جمع وغبا وسيأتي ذكر من أدى أولى الأعلام da sannu za mu faɗi wasu malamai min mallaki yahuda da wanda shaudu ya game da su fi wijhati li baitillahi alharam a tafiyar da yi zuwa ga aikin haji wannan farko tafiyar ta farko kenan ya game da wayannan bujumai suka babbashi abubuwan da suka bashi amma duk da haka ne yayi ya bari yayi ya bari a ce ya lakana ya ce a'a shi ba ta mutane yake ba shi ta kansa yake saboda haka haka shi ta tafiya har za mu zo kuma gashi nan uba da za raja'a fi sahara ثم أتى مدينة الجدار ودرس التفسير والعلم وجد في قرع باب الملك المولى الصمد فاحتاج ما احتاج من العبادة والحزم والتشمير والعبادة وبركت بوارق الفتح عليه وظهر عوارق الحجر إليه فكان ينبئ يبتسم من رعاه لحسنه جميع من رعاه من مرعاه وكان يبتسم من مرعاه لحسنه جميع من رعاه فأقبل الناس عليه ففجر وشرد الفرار عنهم ونفر فإذا فتكما irin mutanen da ya gama da su a wannan tafiya ta shi da ya aikin haji to da haka duk wanda ya ji wannan to ya san su bayan Allah ba ba ba lalaci a wurin su babu kasala a wurin su himman su kullum su kai ga manufar su to da haka aka tashi jan jama bai taba ba abu ba sai yayi bai taba farawa ba kuma sai ya kai karshen ka saboda himmansa baya bari daga ɗariƙar bayan Allah ɗariƙa ce ta ƙoƙari ba ɗariƙa ce ta kasala ba abubuwan kurin da suke shaidun mutum duba a hazabu wa aura da ɗaya kan madan wani ta kawo haka ta yaushe mutum zai fi karanta wannan wurin na safa daban na rana daban na dare daban na la'asar daban na rana na azahar daban ka gani ko in rana ta fito daban in rana ta fada daban ga shi nan dai sai ka ce ka shi sama kake da lokaci ne ga jama'a mabiya ga haƙƙin iyali a gani ko ga harka ta rayuwa shi ne shi suke samun masu irin wannan abubuwa ne in ba dan aikin wani ta gaba da ka tsarika tsarika ta wajen Allah ta bayan Allah tsarika ce ta kokari ba tsarika ce ta wasa ba da ka shi ta ce bakon mota ta fi bakon mota ta hidu wa jidda bil ahmadiyyin wada al kamali ana tsarika ce ta kwa ta kokari da kai matuƙa gurgudan kokarin ka gurgudan abin da zaka samu da kadri ma tuhibu tanaluko tanalu indadu wal qawmu hala wal qawmu hala qalu saboda haka kokari da dagewa shine a cikin ta ba kasala ba babu kasala a cikin ta fatiha da salatul fatiha فاتحة لثلاث الفاتحة
غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد هذه الى صراط المستقيم ثم ذهب الرشيد ثم ذهب الرشيد ثم ذهب الرشيد alhamdulillah ma da ci gaba da sanatarwa dai muna kusa da fara watan rabiul awal na kusa da na kusa da faɗowa da ka alƙawura dai kamar yadda muka faɗa dai kuma a ganin ana jajjogowa to dai har yanzu dai ana ƙara tunatarwa dai ba ko